أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'ad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa masu kallon mu da sauraron mu ta kafar yada labarai ta sunna TV EKS ko IKS Islam Kitabu wa Sunna ala fahmi salafi salih da take nan Niyame a jamhuriyar Nijar muna muku gaisuwa ta addinin musulunci a duk inda kuke sannan muna ƙara godewa Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da ganin damarsa da falalarsa ya ba mu iko muka haɗu da ku a wannan darasi namu mai taken haɗa na soshi ko yadda ake haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa ma'anonin nasoshi waɗanda ake ganin a zahiri kamar sun ci karo da juna wannan shine darasin mu na 203 kenan kamar yadda yan uwa masu bibiyar mu suka sani muna tafiya ne tare da littattafai wato guda biyu kenan littafi na farko littafin daf'u hamil al-tirab an ayat al-kitab na al-sheikh al-allamah al-qur'ani muhammad al-amin al-shanqiti rahmatullahi alayhi wa rahimallahu jami' al-muslimin littafi na biyu kuma littafin as'ilatul qur'an al-majid وأجوبتها محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي رحمة الله عليه ورحم الله جميع المسلمين to mas'alar da zamu tashi akan ta wadda take akan jerin ayoyi mas'ala ce wato ta 870 wato da bakwai a cikin littafin asilatul qur'an al-majid amma kafin mu tashi akan wannan zamu dan yi bayani akan wadansu abubuwa kaɗan sannan sai mu wuce a cikin mas'ala ta 876 akwai bayanin da malam ya kawo inda ya kawo magana ta alfarra wanda hayyace wal jabalu idha stadda khawfuhu intafakhat ri'atuhu kidan matsoraci ko raggo idan tsoron shi ya tsananta zaka iske huhun shi ya cika da iska to wadansu suna cewa huhu wasu kuma suna cewa suhi a wani yare na Hausa dan mutun ya fahimci wannan sannan kuma cikin karatun da ya gabata mun kawo rafa'a aqiratahu mun ka ce a laraba suna cewa rafa a ƙira ta huma ana asalin shi a ƙira shi ne wannan jan nama wanda yake wato a kan kan zakara kenan waɗansu suna kiran shi wato to amma nan laraba sun ce rafa a ƙira ta hu shine mutum ya ɗaga muryarsa saboda lokacin da zakara ya ɗaga wannan zaka iske zai yin wato irin wannan kukan nashi ne da ake cewa kukan zakara to a ƙira ɗin waɗansu suna kiranta keriya kenan keriyar zakara ko kuma ana iya kiranta wato korar zakara ko kuma tulluwa wato ko ta zakara kamar yadda waɗansu suke cewa almuhimmu dai wannan mun dan faɗa ne saboda wato ƴan uwa su fahimci wato wannan wallahu ta'ala alam to mas'alar da zamu tashi akan ta mas'ala ce ta 877 a cikin littafin as'ilatul qur'anil majid muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah kuma ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukanmu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya malam yace fa in qila idan an kace kaifa allaka Allah ta'ala azabal munafiqin ya akai Allah ya rataya ya jingina azabar da zai yi munafikai bi mashi'atihi da niyyarsa ko ganin damarsa bi qawlihi ta'ala inda Allah ya ce wa yu'adhibul munafiqina Allah ya azabtar da munafiqai in sha'a in yasu suratul ahzab aya ta 24 wa azabuhum azabun munafiqai mutayaqqinun abu ne wanda attabbatacce ko mutayaqqanun abu na wanda an yaqini da shi maqtu'un bihi an yanke shi yanke ba shakka kenan ba yanka irin wangana yuka ba ko wuka liƙaunihi ta'ala saboda Allah ya ce innal munafiki na fitarkil asfal minan na munafikai suna can ƙarƙashin ƙasan wuta can wato abin da na ƙarshe Allah kai muna tsari ƙulna za mu ce in sha'a ta'adibahum in Allah ya so azabtar da su bi imatatihim alin nifaƙi in ya kashe su akan munafinci to kenan sai musu azaba waƙila waɗansu malamai sun kace ma'ana abin da ake nufi in sha'a zalika in ya so ya ce wa ƙarshe a hukuma ya so kenan duk wani munafikin da ya mutu akan munafinci to kenan Allah ya so ya azabtar da shi wanda kuma Allah ya sa ya tuba musulunci shi yayi kyau kuma bai mutu akan munafincin ba akan kafirci to shikenan khalas shi wannan Allah bai so ya azabtar da shi ba ina fata an fahimce ni mas'ala ta gaba mas'ala ta 878 fa in qila idan an kace ma haqiqatu qawlihi ta'ala menene haƙiƙar in faɗar Allah subhanahu wa ta'ala kenan menene haƙiƙarin ma'ana laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana ya kasance gare ku kenan laqad kana lakum ay wallahi domin allamul muwatti'ati lil qasam ko muwatta'a lil qasam kamar da suke cewa wato wallahi lalle kyakkyawan koyi ya kasance gare ku fi rasulillahi a cikin al'amarin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin rayuwarsa da al'amuransa wato uswatun hasana kyakkyawan koyi nafi ya karanta wato asim ya karanta uswatun hasana sauran kuma qurra sun karanta iswatun hasana a cikin suratul mumtahina ko suratul mumtahana mumtahana matar da za a jarrabe ta in ta yi hijira a wancan lokaci mumtahina wadda za ta jarrabu muminai ta gani ko za su cika alkawalin da wato aka yi mata wato yana zama tuwa ismul maf'ul ko ismul fa'il malam yace to kulna za mu ce fihi wajhani amsa guda biyu ahaduhuma na farko annahu nafsuhu uswatun hasana shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam nafsuhu karan kansa uswatun hasana kyakkyawan koyi ne ai qudwa abinda za a yi abin abin koyi ne shugaba ne wal uswatu nan da aka kawo uswa ismun lil muta'assabihi bai gane yace bil muta'assibihi ba domin muta'assi muta'assa wanda an kai koyi da shi an gane ko muta'assi kuma wanda zai koyi kenan ismun lil muta'assabihi ya kamata a ce yawon kinan da suka kawo a zahiri kamar kuskure inda ba an ce an kawo ismul fa'il bane ana nufin ismul maf'ul a ilimin balaga kenan sunan wanda ake koyi da shi ne ai al-muqtada bihi ba al-muqtadi bihi ba ya kamata al-muqtada wannan yawon din sai an shafi ƴaƴanta an gane ko kuma ce digo guda biyu wanda ake koyi da shi kamata qulu kamar yadda kake cewa fil baydati 20 mannan hadidan ai fi nafsiha hadha al-miqdar fil baydati a cikin bayda in an ce bayda nan ba ana nufin kwai ba wani lokacin bayda ana nufin kamar abu wanda yake kwai ne amma kamar na yaƙi na ƙarfi na fata ƙarfi ne kamar wato wani nau'i ne na ƙarfe wanda an mulmula shi to sai a ce filbai buzoki a cikin mulmule wato na ƙarfe ishiruna mannan hadidan za a samu mannu in an ce mannu kamar wato cikin shi in an fasa shi za a samu kamar kamar ka ce baraguje ko kuma ka ce akwai wani wato sashe 28 wani nau'i ne na mannu ba wancan mannu ba na abinci wanda an kasa kuma bani isra'ila ba kuma wannan mannu ba na wato baiwa ka goranta mutum koko ka yi mishi wani alkhairi wala tamnun tastakthir fa imma mannan ba'du wa imma fida'an ba wannan ake nufi ba wannan mannu dai wani da nufin wani wato bangare na wato karfe kenan to cikin wannan baiza dai wannan kwai na karfe in an fasa shi za a yi samun manni wato 20 ai hiya fi nafsiha hadha al-miqdar kenan wannan bayda din gaba dai ita ce adda wato nauyi na manni guda 20 ita da kanta din bayda kin ita ce 20 din mannan to da anka ce uswatul hasana ba cikin shi bane akwai abin koyi shine abin koyi karan kansa ina fata an fahimce ni athani na biyu anna fi anna fi khaslatin min haqqiha an yuta'assa biha kina anna fihi ya kamata a ce an gane ko anna fihi kenan annahu yadda sha'anin shike ko ko anna fi khaslati fi khaslatin min haqqiha an yuta'assa biha kenan fi khaslatin kenan shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin dabi'o'i min haqqiha kuma wannan dabi'a daga cikin haƙƙinta ko waɗannan dabi'o'in an yuta'assa biha malamar su ce a ce an yu'tasa biha domin ta'assa shine yayi bakin ciki wasu kace to ba a cewa ta'assa sai dai a ce wato i'tasa ya yi koyi waɗansu malamai suka ce a'a an yi kalbuna an ɗauki alhamza ce an maida taurin ta'un an ɗauko ta'un an maida taurin alhamza kina a ce an yuta abin nan an yuta asabiha a yi koyi da ita wato tabba a yi abibiyeta kina yana cikin ɗabi'o'i waɗanda ya kamata a yi koyi da su wahiya muwasatuhu bi nafsihi wahiya ita ce muwasatuhu bi nafsihi yan ce muwasatuhu bi nafsihi ashabuhu kina ai koyi da irin yadda muwasat taimako an gane ko taimakon da yake yi da kansa na yake taimaka masa habbansa ko ko koyin da sahabbansa za su yi da shi wa sabrihi alal jihad an gane ko kamar ma'ana muwasatuhu bi nafsihi ashabahu sahabbansa za su yi koyi da shi an gane ko wa sabrihi alal jihad da kuma koyi da shi wajen jihadi wa thabatihi yawma uhud da kuma wato tabbatar shi a yau ma Uhud ranar da an kai yaki wanda kuma kafirai sun so su kashe shi kuma sun san tsammani za su iya haka hina kusirat rubaiyatuhu lokacin da aka karya masa haƙoransa na gaban baki wa shujja wajhuhu aka fasa masa huska sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kenan cikin waɗannan abubuwa akwai abin koyi ko kuma wannan zai sa duk abin da an kai ma a cikin addinin musulunci in ka dubi irin abin da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya haɗu shi sai ka kai baka haɗu da komai ba a qa'if an jefe shi yayi yaki yaki daban-daban ya fito na fito da kafirai an ce masa mahaukaci an ce masa ya yaudari ya taɓa yin yaudara ya ɗauke wani abu cikin kayan ganima Allah ce wa makarin labiyin an ya ko an yi ghalla wata kira'a aka ce matarsa ta yi zina har Allah ya da ayoyi a cikin suratul nur aka ce masa mahaukaci aka ce masa boka aka ce masa mawaki ko mai waka mai waƙe ba wani abu wanda ake iya faɗa annabi isa aka ce masa ɗan zina wala iyadu billah to kai yanzu dan kana wa'azi ko kana da'awa dan an kira ka da wani abu ko an danganta wani abu zuwa gare ka ko zuwa ga matarka ko ƴaƴanka ko wani abu zuwa wannan duka abubuwan da an saba yin su shi yasa Allah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ma yuqalu laka illa ma qad qila lil rusul min qablik kuma an sa masa dafi a cikin nama wanda bai huda ta sanya an yi kokarin kashe shi lokaci daban-daban da haka waɗannan abubuwan da suna faruwa a rayuwa ina fata an fahimci ni don haka kakka yi mamaki don an zarge ka ko an zarge ƴaƴanka ko matanka ko gidanku ko kabilarka ko yaren da kace waɗannan abubuwa an riga an faɗa sun rige sun wuce kawai ya kamata ka mai da hankalinka ka yi don Allah kuma abin da ka faɗa ya zama to shine daidai abin da alkur'ani ya faɗa ko sunna ta manzo sallallahu alaihi wa sallam ya dace da shari'a ta addini sun ci ka ƙare kowa wanda zai faɗi abin da zai faɗa ya faɗi abin da zai faɗa in kuskure ne ya gani ya faɗa a gyara in kuma ba kuskure ba ne wata niyya ce gare shi can kuma sai ya karkara da waccan da wannan niyyar tashi Allah kai mu tsari to dan haka dai a takaice kina ana abin da ake nufi ko shi dai uswa ya zamanto shi manzon ake nufi shi karan kansa abin koyi ne ko kuma ya zamanto uswa a'a yana da ɗabi'o'i na gari waɗanda za a yi koyi da su na fata an fince ni shi ne abinda dai an ka ce fi rasulillahi uswatun hasana dan fihi ba ana nufin a shiga can cikin cikin sa ba ai fi sha'anihi ko fi hayatihi zaka kaddara wannan ya kamata dalibin ilimi ya fahimci wannan wallahu ta'ala a'lam to kafin mu je mas'ala ta gaba yan uwa musulmi akwai abin da ya kamata mu ƙara anan da an ka ce ya kasance kyakkyawan koyi uswatun hasana a to shi na da wata ɗabi'a ce wadda ba ta gari ba an ka ce uswatun hasana ya kamata mu dubi wannan waɗansu malamai suka ce an kawo hasana ne nan dan ta'akidi ma kuma a wajen annabi ibrahim a cikin suratul mutahana an kawo irin wannan an ka ce qad kanat lakum uswatun hasanatun fi ibrahima wallazina ma'ahu shi ba an kawo uswatun hasana to shi ba ibrahim yana da wata dabi'a ce wanda ba mai kyau ba laqad kana lakum fihim uswatun hasana aya ta biyu a cikin suratul mumtahana domin na farko qad kanat lakum uswatun hasanatun fi ibrahima kaga nan babu laqad an gane kusa an kace qad kanat lakum uswatun hasana fi ibrahim an kace walladina ma'ahu aya ta bi kuma an kace laqad kana lakum kaga an ka kawo lamun kuma sai an kace fihim ba a ce fi ibrahim walladina ma'ahu dan ka gane yadda hadda take alrama mai hadda alqur'ani to shi annabi ibrahima yana da wata dabi'a ce da ba ta kyau ba ba mai kyau ba kuma aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyi da shi thumma auhayna ilayka an tattabi' millata ibrahima hanifa an gane ko to sai malamai suka ce nan shi na annabi ibrahim da an kace uswatun hasana lalle akwai ɗansu abubuwa da ya yi aikata wa ishtihadi da ya yi wanda ba daidai yake ba shi yasa nan ba a kiran sai zamanto sifar tana da mafhumi domin akwai abubuwan da annabi ibrahim ya yi wanda ba za a koyi da shi a cikin su ba domin allah ya ce wato قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء وأبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم كانوا غير بتشين أسوة ذا أكون دش to shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an ce uswatun hasana shi ma shin nan ta'kidi na dukkan abubuwa za a koyi da shi koko a'a uswatun hasana akwai wasu abubuwa wadanda ba za a koyi da shi ba wadansu malamai suka ce shi ma manzo Allah sallallahu alaihi akwai abubuwan da ba za a koyi da shi ba ba dan saboda shi ba abin koyi bane koko sun aikata mummuna a'a akwai ijtihadin da sun kai ko wasu abubuwa kafin nassi ya sabka sai nassi ya hana su a daina yin waɗannan abubuwa to waɗannan ba za a koyi da su ba don nassi ya hana misali yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yadda annabi Ibrahim ya nemi gafara ga mushrikai ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma kafin ayat sabka ya nemi gafara ga mushrikai amma shi wannan ba wai sun yi bane akan ganganci a'a kafin nassi ne yazo ya ce a daina shi yasa Allah ce ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikeena walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim yayi ijtihadi ya ba munafikai izini Allah ce a'a afallahu anka lima adinta lahum hatta yatabayyana lakal ladina sadaqu wa ta'lamal kadhibin yayi ijtihadi akan asara badrin waɗanda wasu suka ce a kashe wasu suka ce a karɓi fansa suka karɓi fansa Allah ce ma kana da nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard kaga dai to irin waɗanda suka ce to shi ma hasana nan banda waɗanda abubuwa waɗanda nasu ya nuna cewa a daina su wato maganganu ne na malamai muna kawo su saboda ɗalibin ilimi ya kasance yana fahimtar mas'ala in yaji ta tamo asali wani lokaci malamai sun faɗi wata mas'ala ya kamata ka bincika me dalilin da yasa aka faɗi wannan magana wallahu ta'ala a'lam mas'alan mu ta gaba da kuma malam yace wahiya muwasatuhu bi nafsihi a mas'ala ta 870 an ce muwasatuhu kan ayi cewa lallashi an gane ko ma'ana ka dauki misali na gari wanda zai baka sawa kai hakuri domin muwasatu yana iya daukar wannan ko ɗibakewa mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 779 malam yace fa in qila idan aka ce kaifa azhara ta'ala lismaini ya akai Allah ya bayyana sunaye guda biyu ma a taƙaddumi zikirihima tare da kuma sun gabata fi ƙaunihi ta'ala a cikin fadar Allah subhanahu wa ta'ala walamma ra al-mu'minu al-ahzab lokacin da mu'minai sun kaga kungiyoyi na kafirai da sun ka haɗu na a zo a yi madina zama guda a huta da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda madina ce suke suna ganin cewa kada da'awa ta samu dama kenan sai a tattaro kungiyoyi kungiyoyi kamar yadda yanzu kasashen kafirai suke haɗuwa su yi coalition an gane ko ko coalition su haɗu alliance su haɗa an gane ko saboda su zo su mamaye kasashen musulmai su abin da su tsace arzikin su kuma da suke ba kasashen musulmai da kasashen afirka da kasashen larabawa to kafirai sun yi wannan to lokacin da muminai sun kaga al-ahzab kungiyoyi na kafirai qalu sai sun kace hadha ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wannan shine abinda Allah ya muna alƙawli da manzon sa wa sadaqa Allahu wa rasuluhu Allah da manzon sa sun yi gaskiya suratul ahzab aya ta 22 to me yasa bai ce wa sadaqa ba tunda an ce hadha ma wa'adana Allahu wa rasuluhu a larabci ana cewa wa sadaqa ba sai an ce wa sadaqa Allahu wa rasuluhu ba malin yace kulna za mu ce li Allah ya kuna dhamirul wahid domin kab dhamiri guda ya kasance aidan Allah ta'ala ya dawo zuwa ga Allah wa gari da wurinsa domin an ce wa sadaqa kiran da Allah da manzo su shiga cikin dhamiri guda to alhali kuma Allah daban manzo da sallallahu alaihi wa sallama daban sai an kai wannan wannan shi ne abin da ya kamata wato abin da ya sa aka yi wannan kamar ɗaya daga cikin dalilan da malamai suka kawo in Allah ya sa kana da wani abin da za ka ƙara ba laifi bane ilimi bai tsaya abu guda amma duk abin da za a ƙara ya zama to akwai hujja da dalili kuma bai san amma shari'a ba to wannan shi ne abin da malam ya kawo amma abin da za mu ɗan ƙara shi ne da Allah ce wala mara al-mu'minuna al-ahzab lokacin da mu'minai sun kaga al-ahzab qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu suka ce wannan shine abinda Allah ya mun alƙawari da manzonsa wa sadaqa Allah wa rasuluhu Allah da manzonsa sun yi gaskiya wa ma zadahum illa imanan wa taslima bai ƙara musu komai ba sai imani da miƙa waya to anan wannan ya nuna cewa ashe imani yana ƙaruwa yana raguwa a aqidat ahli sunna wal jamaa innamal mu'minuna alladhina idza dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana shi yasa yace huwa alladhi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim kuma yace walladhina hatadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum da ayoyi daban-daban da suke nuna imani yana karuwa kuma wanda yake nuna cewa kenan imani kuma yana raguwa idan akan wato yi sako-sako da ayyuka wannan na farko kenan abu na biyu wanda zamu kara anan sai ce bai sai suka ce hada ma wa'adallahu wa rasuluhu malaman usulul fiqh suke cewa in an kawo sifa suna wanda yake sifa ne kuma mushtaqqun to idan hukunci na tare da shi ana iya fahimta illa a karkashin wannan da Allah ya ce walan mara almu'minuna al-ahzaba mu'minnai lokacin da sun kaga kungiyoyi qalu hadha ma wa'ada Allah wa rasuluhu sun ce wannan shine abinda Allah ya muna alƙawari da manzon sa me yasa suka faɗi wannan magana saboda imanin da suke tare da shi kuma wasadaqa Allah wa rasuluhu me yasa suka gaskata Allah da manzo saboda mi saboda imani su ce sa Allah kira su almu'minun sannan cewa ma zadahum illa imanin wa taslima bai kara musu sai imani ba saboda mi saboda su mu'minnai ne mafhumuhu waɗanda ba mu'minai ba ba haka za su faɗa ba kuma in ka ɗauka cikin suratul ahzab din har yanzu Allah yake cewa wa idh yaqulu al munafiquna wal ladina fi qulubihim maradun ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa ghurura su munafikai waɗanda adda akwai ciwo cikin zukatansu wasu suka ce masu rauni imani suka ce a su din dai munafikan dan an su munafikai ne kuma suna da ciwo a cikin zukatansu dan Allah ya ce fi qulubihim maradun fa zadahum Allahu marada sun ka ce ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa ghurura Allah bai muna alƙawari ba da mazo shi illa ghurura sai rudi sai suka sa kai to kaga me yasa suka faɗi wannan magana me yasa aka kawo sifar ta annifaq sun faɗi wannan dan su munafikai ne ina fata ana fahimta ta shi yasa duk inda sifa ta zo a cikin alqur'ani kai hattara ana iya fahimta illa karkashin ta wallahu ta'ala a'lam mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 880 malin yake cewa fa in qila idan aka ce kaifa qala ta'ala ya akai Allah ce fi wasfi bani quraiza da ya siffanta banu quraiza yahudawa da suka zamna wato a garin madina domin muna da yahudawa daban-daban da suka zama a madina akwai banu ƙuraiza akwai banu ƙainuka an gane ko akwai banu nazir to fa in kila idan anka ce kai fa qala ta'ala ya akai Allah ya ce fi wasu bi bani ƙuraiza a lokacin da ya siffanta banu ƙuraiza da yahudawa kenan wa awrathakum ardahum Allah ya gadar da ku ardahum kasassu wa diyarahum da gidaddajin su jam'i ne na adda kuma ana cewa addur wa amwalahum da kuma dukiyoyin su jam'i ne na almal wa ardan lam tatauha da wata kasa wadda buku take ta ba wallahu ta'ala shi ko Allah subhanahu wata'ala malam yace inna ma mallakahum Allah ya mallaka mu mu'minai ardahum kasassu ba'da ma wati'uha bayan sun take ta nan Allah ya gadar da su wa zaharu alaiha kuma sun ka samu iko akan ta amma kafin su take ta ai ba a gadar da su wannan kasa ba to ya an ka Qur'ani ya faɗi wannan malam yace kulna zamu ce ma'anahu abinda ake nufi wa yurisukum Allah yurisukum zai gadar da ku بطريق وضع الماضي موضع المستقبل سي انك كاو فعلي ماضي انك نونا ان غادس اما زو غبا za a gadas ni kidan almustaqbal domin fi'ili mudari shi yana nuna ana yi yanzu ko gaba za a yi mubalaghatan to me yasa Allah yi wannan mubalaga dan ya nuna tabbatuwa kai matuka fi tahqiq almaw'udi wajen tabbatar da abinda an kai alkawali wa ta'kidihi kuma a karfafa shi shi yasa zaka ga ma kiyama galibi abinda zai zo kiyama sai Allah ya ce an yi qala Allahu hadha yawmu yanfa'u as-sadiqina sidquhum Allah ya ce amma ma'ana kiyama ne Allah zai ce kidan ma'ana Allah zai ce don mi don ba wanda ya sai hana Allah yayi abin da yayi ne zarta suwa da hukunci wannan ya kamata mu fahimce shi shi yasa Allah ya ce wa auratukum Allah ya gadar da ku ardan lam tatuha wadda baku taka ba ma'ana alƙawarin Allah baya sabawa ina fata an fahimci ne asani na biyu anna fihi idmaran wadansu malamai suka ce a akwai abin da aka shafi taqdiruhu za a kaddara shi wa ardan lahum kuma wa kenan akwai wata ƙasa tasu su kafirai ta tsa'uha za ku take ta sayuwarrisukum iyaha wadda zai gadar da ku ita ya'ani arda makka ita ce ƙasar makka an gane ko waƙila ardu faris waɗansu malamai suka ce a ƙasar farisawa ake nufi war rumu da ruma da ƙasashen rumawa duka Allah zai gadar da ku su وقيل أرض خيبر وأن سكت قصة خيبر تي أكي نفي وقيل كل أرض ظهر عليها المسلمون وأن سمع سكت آه دك قصة دي يمكن المسلمين سكت سامو إيكو أكنشي بعد ذلك بايم سبكر ونا آية إلى يوم القيامة ظهر نتشع القيامة ina fata an fahimci ni kenan nan an shafe wani abu ne wa ardan lam tata'uha kenan sai warisukum iyaha wa ardan lahum nasun kasa wa ardan lahum تطؤوها اه وارض ان غن لم تطؤوها لي سيورثكم اياها انك شافي كن لهم دينن afahimta ta wallahu alam haul dinnan an yi kuskure ne wajen rubuta shi ko malam ya kuskure wajen rubuta shi ko kuma su buga littafin kenan wa ardan lam taqauha sayuwarrithukum iyaha akwai kasar da buku take ta ba amma Allah zai gadar da ku ita to kaji kuma an yi sabani wajen wannan kasa ardu faris ardu rum ardu khaybar ardu makka ko kuma ma duk wata kasa wanda musulmi sun ka samu iko akan ta za ta iya shiga cikin wato karkashin wannan ma'ana to wannan shine abin da waɗansu malamai sun ka faɗa kuma ka kuma cikin littafin tafsiri tunda ya ce wa arda in mun ɗauki al'ardu nan na kira ba littanwi'i ba ce kenan yana nufin wata ƙasa ce guda to na dole sai an tantance ƙasar kuma ya an ɗauki ardan na an ɗauke ta an na kira littanwi'i kenan sai zamanto nau'i na ƙasashe daban-daban shi yasa an kai saɓani wajen tafsiri ina fatan ɗalibin ilimi zai iya fahimta wallahu ta'ala a'lam to kuma mai so ya gane cewa fi'ili yana ɗaukan ma'anoni daban-daban ya koma cin al'itqal fi ulumil qur'an daga fi'ili amri yana ɗaukan ma'ana fiye da ashirin sannan kuma fi'ili madi yana ɗaukan ma'ana fiye da goma kadiba cikin ma'anin nahwu na ustaz dr fadl samar ra'i a juz'i na uku ya kawo wannan sannan fi'ili mudari shi ma yana ɗaukan ma'ana fiye da goma kadiba cikin ma'anin nahwu juz'i na uku na ustaz dr fadl samar ra'i zaka ga wannan bayani wallahu ta'ala a'lam dan haka kar ka san tsammanin fi'ili madi ma'ana guda gare kar ka san tsammanin ma'ana fi'ili mudari ma'ana guda yake dauka kar ka san tsammanin fi'ili amri ma'ana guda yake dauka akwai ma'anoni daban-daban sai ka koma cikin littattafai shi yasa in yazo ka duba cikin waɗannan ma'anonin wacce ce ake nufi kafin ka fassara nassi na alqur'ani ko ka fassara sunna ta ko kai bayanin ko sharhin hadisi na manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko ka fassara maganar wani mutum ne yake nufi sai an tantance الثالث waɗansu malamai sun kace abin da yasa an kace ardan lam tatauha anna ma'anahu abinda ake nufi wa aurasakum zalika kullahu Allah ya gadar muku da wannan abinda ya faɗa da yace ardahum wa diyarahum wa ardan lan tatawwa kullahu dukkan waɗannan fil azali a can tun fil azal in jama'a bahaushe ashe al azal kalima ce ta larabci tun fil azal bi kitabatihi lakum domin Allah subhanahu wa ta'ala ya rubuta wannan gare ku fil lawhil mahfuz a cikin lawhil mahfuz Allah ya riga ya kaddara cewa za ku mallaki wannan wurin kuma tabbas sai kun mallake shi to kenan kuma tunda Allah ya riga ya rubuta ba wanda ya sai canza wannan dan haka kenan abu ne wanda yake wato tabbatacce shi yasa kenan sai yace wa ardan lam tatauha da ƙasa ya riga ya rubuta cewa za ku gade ta to yan uwa musulmi wannan shi ne abinda malam ya kawo karkashin wannan mas'ala da kuma bayanin da ya kawo na malamai amma abu guda kamata mu ƙara shine cewa to me yasa Allah ce ya gadar da ku to ai ita ƙasa ta Khaibar da ƙasa ta misali Makka da an kai zanci misali a ce Makka ko ko su Yahuda wanda an ce an gadar da musulmi gidajensu ai su Yahuda baki ne da suka zo a Madina da Banu Quraiba da Banu Qainuqa da Banu Nadir baki ne suka zo a madina to za a ci kuma a ce musulmi su da adda garin su da adda ƙasar larabawan kuma an gadar da su a nan ta fuskar su sun zo sun mallaki wurin tana yiwa sun sai waɗansu wurare ko sun zama har sun zan masu wurin to kuma musulmi da aka ce to an gadar musu da wannan ƙasashe ƙasar farisa ba ta musulmi bace ƙasar ruma ba ta musulmi bace misali ƙasar khaiba to kuma ya zai a ce an gadar musulmi su dama asalin ƙasa ta Allah ce su kafirai kawai an dan ba su ne domin bu cancanta da zama ba shi yasa dukiyar da aka karɓo daga kafirai ana kiranta fai'i wanda ba a yaki ba shekul islam ibn taymiya rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'a al-muslimin yace saboda ta dawo ne ga asalin waɗanda Allah yi ta dan su qul hiya lil ladina amanu fil hayati dunya khalisatan yawm al-qiyamah fa'at kamar ta dawo ne kenan wato ta dawo ga musulmi haka wannan kasar Allah yi ta don masu imani domin kafirai an yi wannan kasar ne don su bauta ma Allah su yadda da Allah kuma su nuna babu Allah kuma sun yi amfani da ni'imomin Allah da Allah ya musu don saba ma Allah kenan wannan asalin asalin ba tasu bace shi yasa Allah ce wa laqad katabna fi zaburi min ba'di dhikri anna al-ardha yarithuha ibadiyas salihun kenan masu gadon kasa waɗanda suka cancanta da ita su ne waɗanda Allah ya ba wato gadon ta su ne masu imani ba dan kuma an ce Allah ya gadar da su ba saboda Allah zai mutuwa sai bar musu gado ba haka ake nufi ba Allah ya ba su riko zuwa wani dan lokaci ya ga wato abin da za su aikata annabi Musa ya ce قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون الله قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده تعالى yana ganar da wanda ya soto ta wannan fuska ce ake nufin an ganar da su wannan abin don haka ya kamata mu fahimci wannan iskali ‘yan uwa musulmi matsalar mu ta gaba matsala ce wato ta 881 a cikin littafin asilatul ƙur'anil majid wa ajibatuha malam yace fa in kila idan aka ce kaifa khassallahu ta'ala ya aka yi Allah ya keɓance nisa annabi matan manzo sallallahu alaihi wasallam tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi bi tad'ifil uqubati za a riɓanya musu azaba ala zambi akan laifin da suka yi wal masubati kuma za a riɓanya musu lada da sakamako ala ta'ati in sun yi da'a fi qaulihi ta'ala inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya nisa annabi ya ku matan annabi man ya'ti min kunna duk wanda ya zo daga cikin ku bi fahishatin da alfasha mubayyinatin kinan wanda take bayyanawa akwai qira'a mubayyanatin ina fata an fahimce ni kenan wato ƙira'a ce ta wato ibn kathir man ya min kunna bi fahishatin mubayyana in an ce mubayyana wadda take bayyananna ko zahiri ko ko mubayyana wadda za ta bayyana halin mutum mubayyana wadda an ka bayyana take nan shi mai aikata ta shine wato wato ya bayyana ta yana da kyau mu fahimci wannan shi yasa Allah subhanahu wata'ala ce ya nisa annabi man ya'ti min kunna bi fahishatin mubayyinatin ko kuma mubayyanatin kana da wato qira'o'i wato guda biyu yan an ka ɗauka mubayyanatin ibn kathir wato da shu'ba sun karanta mubayyana wato na wadda an bayyana ta in kuma an ce mubayyana wadda kuma take bayyana na kenan zahiri an gane ko ko wadda take bayyana halin wanda yake dauke da ita ba mutum nagari ba yudha'af laha al'azabu dhi'fayn za a ribanya mata azaba ribi biyu ko nudha'if laha al'azab ibn kathir da ibn amir sun karanta nudha'if mu za mu ribanya mata annunu huna lit ta'zim nunin wanda take nuna girmamawa ne ba nunin wanda take nuna akwai alloli daban-daban ba sannan kuma akwai yudha'af lahal azabu wato qira'a ce ta Abu Amr ibn al-Ala da Yaqub da kuma Abu Ja'far sun karanta yudha'af lahal azabu da'fain sannan kuma sauran sun karanta yudha'af lahal azabu da'fain duk dai tana nufin wato riban yawa in an ce nudha'if da yudha'af daga fi'li na da'afa yudha'ifu tad'ifan in kuma yudha'af ne daga da'afa yudha'ifu mudha'afatan duk dai suna nufin wato ribanyawa na fata an fahimci ni kowanne daga cikin surubai na sai dai guda mai shadda ne guda kuma mai alif ne da'afa harafi hudu ne da'afa shi ma wato harafi hudu ne saboda ainun biyu ce wato kenan da an kai shadda ina fatan mun fahimci wannan to almuhimmu dai za a ribanya mata azaba da ifai ne ribi biyu wa kana zalika ala Allah yasira abu ne kuma mai sauki ga Allah yace qulna zamu ci amma tad'iful uquba ribanya azaba fali annahunna saboda su yushahidna suna wato halarta min az-zawajiri daga abubuwa na tsawatawa jam'i na azzajira daga zajira tsawatawa ar-radi'a mai kwacewa inji malaman zuri daga rada'ahu ne ya kwace shi ya hana shi wato anil zurub daga zunubai ma la yushahidu ghairahunna abinda wadansu mata ba sa halarta ma'ana suna ganin wahayi na sauka a cikin gidajensu sabanin wani gida wanda wahayin ba sauka yake a cikin wannan gidan ba asani na biyu anna fi ma'siyatihinna abinda yasa za a ribanya musu azaba cikin sakon da suke yi ma Allah azalli rasulillahi sallallahu alaihi wasallam akwai cutar da manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa zambu man aza rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zunubin wanda ya cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a'zamu shi an mafi girma min zambi ghairihi daga zunubin waninsa wal muradu bil fahisha abinda ake nufi da alfasha an nushuzu shine wato bijirewa da kin yin biyayya kalma ta nushuz da larabci tana nufin al-irtifa daukaka wasu khuluqi da mummunan dabi'a kaza qalahu ibnu abbas haka ne ibnu abbas yace radiyallahu anhuma wa amma tad'iful mathuba an gane ko ko al mathuba wasu malamai sun ce ana cewa al mathuba al mathuba wato duk dake alqur'ani mathuba ya zo da shi kenan mathuba sai zaman to larabci ne fasih amma mathuba shine afsahu wa amma tad'iful mathuba amma ribanya lada فلأنهن أشرف domin saboda su sun fi ɗaukaka min sa'irin nisa daga sauran mata bi qurbihinna saboda kusancinsu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam daga manzo tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi fa kanat ta'a minhunna kenan ta'a daga gare su ta kasance ashrafa ita an mafi ɗaukaka kama kanat al-ma'siyatu minhunna kamar yadda sako in ya zo daga gare su aqbaha shine an mafi muni wa nadhiru zalika wa nadhiru zalika al-waziru wannuwab tamkar irin wannan misali alwaziru wazirin sarki daga alwaziru ne wato nauyi mai daukan nauyin abubuwa na sarki wannuwab da kuma waɗanda suke zamantowa madadin sarki waɗanda ake sanyawa a wani matsayi fi ta'atihi malil malik ta'ad da za su yi masarki wa ma'asiyati ma ko su saba mishi domin wanda yake da kusanci da shi in ya saba mishi yafi fiye da wanda ba kusa da shi yake ba ina fata an fahimce ni kinan sai zamanto shi addalin da yasa an kace za a ribanya musu wato azaba ina fata an fahimce ni kamar yadda mutanabbi yake cewa ala qadri ahli al-azm ta'ti al-azaimu wa ta'ti ala qadri al-kirami makarimu wa ta'zumu fi ayni as-saghiri sigharuha wa tasghuru fi ayni al-azimi al-azaim na fata an fahimci kenan babban abu ga mutumin da yake babba sai ga ba komai bane karamin abu ga wanda yake karamin mutum sai ga kamar babban abu ne shi yasa dalibin ilimi wanda bai yi karatu ba da ya samu wata mas'ala guda sai ga kamar yayi karatu amma babban malami sai karanta masaloli da dama amma waɗanda za a ji ma ya bayani kansu in dai ba lokaci ba kaɗan ne to kenan bayani don ka faɗi wata masala ɗaya ba shi ke nuna kayi karatu ba haka kyautar talaka in ya ba da dala ashirin misali ko mu ce naira ɗari sai ga kamar ya wani babban abu amma babban mai kuɗi sai ya ba da miliyan ɗaya na ganin ba ma wani abu ba ne ina fata an fahimce ni sannan kuma kaba'iru wato rajulu saghiri sagha'iru in ji wani sha'ir wa sagha'iru rajulu kabiri kaba'iru manya-manyan zunubai na karamin mutum kananan zunubai ne ko a idon mutane yanzu mashayi giya don ya sha giya ba ruwan mutane ya saba mutane nan suna saban Allah amma saboda kaskantattu ne ba ruwan mutane da su amma wasu ga'irun rajulul kabiri kananan zunubai na babban mutum kaba'iru sai a mai da su manya sai ka iske mutum ya aikata makaruhi in yana babban mutum amma duk duniya ta jiya wanda kuma wasu suna yin haka saboda kokarin ruguza da awa da waɗanda suke yin da'awa Allah kai mana tsari to wannan shi ne abin da wato malam ya kawo kenan sai mu je zuwa mas'alar mu ta gaba mas'ala ta 882 malam yace fa in qila idan an kace kai fa qala ta'ala ya aka Allah ce ya nisa annabi ya ku matan annabi lastunna bu ku kasance ba ka ahadin minan nisa kamar ɗaya daga cikin mata walam yaqul ka wahidatun minan nisa'i bai ce wahida ba ɗaya daga cikin mata domin wahida shine na mace yace kullu za mu ce qad sabaqa nadhiru hadha irin wannan ya gabata fi akhir suratul baqara a karshen suratul baqara fi qawlihi ta'ala wajen fadar Allah subhanahu wa ta'ala la nufarriqu baina ahadin min rusuli ba mu bambantawa tsakanin ɗaya daga cikin manzannin sa suratul baqara aya ta 285 to abinda ake son a ce shi kalima ta ahad tana nufin ɗaya amma in nafiyu ya gabace ta to ta koma ma'anar jam'i domin an ce buku kasance ba tamkar ɗai daga cikin mata to wannan ba ku kasance nan ba ita sace mu alishe koma jami'i haka da yace la nufarriqu ba ma bambantawa to sai zamanto bambantawa ta zamanto umum baina ahadin tsakanin dai min rusulihi daga cikin manzannin sa kenan kasancewarsa nafiyu ya gabata shi yasa sai ta koma ma'ana a ina fata an fahimce nan kuma da yace ya nisa annabi man ya'ti min kunna bi fahishatin mubayyina man tana nufin lafazin ta ma'ana guda amma wato lafazi ne wanda yake abu guda amma kuma ma'anarsa jam'i ne shi yasa ce man ya'ti min kunna bi fahishatin mubayyinatin yana da kyau ɗalibin ilimi ya fahimci wannan kada sa tsammanin akwai kuskure dole sai an koma ma littattafai da malamai a samu bayani cikakke game da wato mas'ala ta ilimi wallahu ta'ala a'lam mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 883 malam yace fa in qila idan aka ce kaifa amara Allah ta'ala nisa annabi biz zakati ya aka Allah ya umarci matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da zakka fi qaulihi ta'ala inda Allah ya ce wa aqimnus salata ku tsaya da sallah wa atina zakata ku bada zakka walam yamlikna nisaban busriki samu nisabi na zakka ba duke da ta kai a fidda mata zakka haulan kamilan ta zauna a hannunsu shekara daya tunda ko an mallaki dukiyar ta zakka sai ta shekara ta gewayo a kanta kamilan cikakkar shekara yace kulna zamu ce almuradu almuradu biz zakka abinda ake nufi da zakka huna anan as-sadaqatu nafila kenan sadaka wanda take bata kai zakka ba ta nafila wal amru amru nadbi kuma umurnin da an kai umurni ne na wato nadabi na mustahabbi ba na wajibi ba shi ne abinda ake son a ce wannan shi ne abinda malam ya kawo amma da abinda za mu iya karawa da Allah umarce su da zakka ma'ana in sun samu nisabi to shi kenan sai su fitar da zakka ko kuma a'a su ai suna wa'azi su yi wa'azi su ce mi su ce a fitar da zakka kamar yadda annabi isa ya ce wa ausani bis salati waz zakati ma dumtu hayya Allah ya min wasici da sallah da zakka a to ana annabi isa ana ganin ma ai bai mallaki dukiya ba a'a an yi masa wasici kenan in ma Allah ya bashi shi bai sani ba amma Allah ya san ba zai samu misali ko kuma ma mu kaddarta a'a yayi wa'azi ya ce a fitar da zakka domin wasicin da an kai mishi ai ya isar da sakon Allah subhanahu wataala ne matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su ma ai suna isar da sakon Allah subhanahu wataala wallahu ta'ala a'lam to wannan yake nuna cewa kuma wani lokacin kalma ta zakka ba ta zakko akan ma'ana ta wajibi ba kamar yadda shi mallan ya tafi cewa da yake a cikin suratul fussilat Allah ya ce wailul lil mushrikin alladina la yu'tuna zakka wato kalimar azaba ta tabbata ga mushrikai waɗanda ba su ba da zakka an gane ko to kaga nan sai an ka ce zakka to ai shi mushriki kafiri ne za ya ce ba da zakka sai malamai su ce to nan sura kuma makkiya ce an gane ko sura ce makkiya suratul fussilat kuma a madina ne an kai zancen a fadar zakka wasu sun ce a'a zakka ta nafila ake nufi wasu ka ce a'a can zakka ce ta wajibi amma Allah ya bari mutum ya fitar gurgudo daga baya ne Allah ya faɗi yadda za a wato fitar da wato wannan zakkar kamar yadda ya bayani a cikin suratul tauba innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharibin wa fi sabilillahi wa ibn sabil faridatan min Allah wallahu alimun hakim kamar yadda malamai suka yi bayani wasu ka ce a'a nan zakkar wato da an ka umarci ko da sadaka ce ta nafila ko kuma ce zakka ce wacin wadda Allah ya fayyace tunda a can maka in mun ce ta nafila ce ganin dama ne in ma mun ce ta wajibi ce to can farko ba a tantance ba ba a yi ta'ayinin waɗanda za a baba daga baya Allah ya ayyana to amma kuma yanzu su mushrikai ne a umarce su kuma da su yi imani ba kuma umarce su da sadaka ko zakka sai aka ce saboda al-kuffar mukhatabun bil furu'i shari'a su kafirai yadda Allah ya musu magana da su yi tauhidi ma'ana yadda shari'a ta umurce su da tauhidi haka ne kuma an ka umurce su da yin biyayya ga Allah amma sai an ka san da su cewa in ba su yi tauhidi ba in sun aikata wannan ba zai amfane su ba kenan wannan ne daga cikin dalilan da su wadan suke cewa al-kuffar mukhatabun bi furu'i shari'a wanda kuma dalilan su sun fi karfi inda Allah subhanahu wataala ya faɗa a cikin suratul muddathir ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin wa lam nakum nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al kha'idin wa kunna nukadhibu biyawmiddin kaga sun faɗa cewa lam nakum minal musallin ba sa sallah yana daga cikin abin da yasa su wuta to kaga kenan ya nuna cewa kenan an umurce su da sallah yadda an umurce su da tauhidi kuma inda Allah subhanahu wataala ya faɗa innahu kana la yu'minu billahi al-azim bai imani da Allah ba sannan ce wala yakhuddu ala ta'amil miskin bai kwadaitarwa ga ciyar da miskini ai kwadaitarwa ga ciyar da kwadaitarwa ga ciyar da miskini ai ba tauhidi bane to amma kuma ma'ana kuma ya nuna cewa shi marwaci ne kwarai da gaske domin ba wai shi shi ba bai ma kwadaitar da wani wani ba manna'il lil khair ne bai kwadaitarwa kuma in ya ga wani zai yi ya hana to kaga abin yayi muni dan haka dai ashe zunubi ma shi ma mataki mataki ne shi yasa wuta ta zamanto mataki mataki ita ma aljanna ta zamanto mataki mataki shi yasa wajen hum darajatun inda Allah wasu kace mu'min ne ake nufi domin ita aljanna ita adda daraja daraja manyan darajoji har guda 100 da kuma darajoji na ayoyin alqur'ani daidai adadin ayoyin alqur'ani waɗansu kuma sun kace a hum darajatun ya shafi musulmai ya shafi kafirai domin ita kanta wuta akwai sama akwai ƙasa to ita ma sai ta zamanto daraja daraja daraja wasu sun kace a sai a dauke ta darka ba daraja ba domin Allah ce innal munafiqina fi darkil asfali minan nar wa lan tajid lahum nasira wasu malamai suka ce a daraja ce domin aljanna tana saman wuta to ai daga nan inda za a tashi ko da ba a hankalta ma ita wuta darkun darkun bane an hankalta ma ita wuta darkun darkun ne to amma an hankalta ma aljanna daraja daraja ne kidan na wutar din su ma sai su zamanto in an taso daga wuta zuwa aljanna suna iya zamantowa daraja daraja daraja daraja wannan shi ne abinda waɗansu malamai sun ka faɗa wallahu ta'ala a'lam mas'ala ta gaba yan uwa musulmi sai mas'ala ta 884 malam yake cewa fa in qila idan aka ce mal farqu bainal muslimi wal mu'min menene bambanci tsakanin musulmi da mu'mini hatta atafa ahadahuma ala al-akhar har Allah ya ɗauki ɗayan ya ɗora shi akan ɗaya domin ya ce innal musulmi da wal muslimat sannan ya dawo ce wal mu'minina wal mu'minat ya fi qaulihi ta'ala a cikin fadar Allah subhanahu wa ta'ala innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ma'a annahuma muttahidani shar'an tare da cewa kalma ta mu'mini da ta musulmi duk ma'ana ɗaya suke ɗauka a shar'ance ba a lugha ba malam yace kulna zamu ce al muradu abinda ake nufi bil muslimi musulmi al muwahhidu bi lisanihi wanda ya kade ta Allah da harshen sa ya faɗi kalmar shahada wa bil mu'mini abinda ake nufi da mu'mini al musaddiqu bi qalbihi wanda ya gaskata da zuciyarsa to tana za a samu wato bambanci ina fata an fahimta to wannan shine abinda malam ya kawo amma abinda malamai suke cewa kalima ta musulunci da kalima ta imani da almuslim da almu'min kenan da kalima ta fakiri da kuma ta miskini sai malamai suka ce kullama ishtama aftaraqa wa kullama aftaraqa ishtama idan sun kararraba ma'ana an kawo kalima ta musulmi ita kadai ba a kara ba to mumini ya shigo ciki eh an kawo kalima ta mumini in ba a kawo musulmi ba musulmi ya shigo ciki amma an kawo musulmi da mumini to sun bambanta haka kalima ta fakiri da ta miskini in an kawo fakiri shi kadai to miskini ya shiga ciki in an kawo kalima ta miskini shi kadai fakiri ya shiga ciki amma an ka ta miskini da fakiri sun bambanta to ya zama bambanta su sai waɗansu malamai suka ce an ka kawo fakiri da miskini to fakiri ya fi talauci waɗansu sun ka ce a miskini ya fi talauci saboda su waɗanda sun ka ce miskini ya fi talauci sun ka ce Allah subhanahu wataala ya ce au it'amun fi yawmin dhi masghaba yatiman za maqraba au miskinan za matraba ko miskini mai tsananin talauci waɗansu sun ka ce a'a fakiri ya fi domin shi miskini wani lokacin yana mallaka abin da zai rinka nemo makansa abinci domin a cikin suratul kahf Allah ya ce wato kissata cikin kissata Khadir da Annabi Musa amma safinatu fa kanat limasakin ya'maluna fil bahr kaga bai ce lil fuqara ba wannan jirganyar ruwa ta kasance limasakin ga miskinai kenan miskini ba ko da yana da abin da zai aiki ana kiran shi miskini amma fakiri shi bai mamallake abin da zai iya ci ba ko bai da abin da zai nemo abinci wannan shi ne abin da wato dan su malamai suka faɗa kuma a zahiri dai kalima ta fakiri ta fi nuna talauci shi yasa ma malamai suke cewa ita kalma ta miskini an samu ta ne daga as-sukun natsuwa saboda mutumin da yake da talauci yana da natsuwa galibi ko kuma as-sukun saboda tsayawa abubuwa in qata'ul haraka saboda talaka harkokin shi sun tsaya cak ko kuma sun kace kalma ta miskini ta samu asali ne daga al-maskana kaskanci to talauci ba kaskanci bane sai dai mutum ya aikata abin da yake kaskanci ina fata an fahimci ni yadda talaka yana aikata abin kaskanci haka bai kudi yana aikata abin kaskanci wasu sun kace a'a daga as-sakina ne akwai natsuwa an gane ko ko kuma daga as-sakina ne akwai bin al'amura a hankali saboda talaka yana bin al'amura a hankali shi kuma kalma ta faqih sun kace daga al-faqirani shine gadon bayan mutum kamar inda Allah subhanahu wataala ya ce wujuhun yawma idhin basira tadhunnu an yuf'ala biha faqira faqira ita ce azabar da ke karya gadon baya wanga al-faqra wannan wanda a gadon bayan mutum wato wannan kashi wanda yake yana da wato kamar a ce yana da wato dan tudu tudu bayan jikin mutum daga nan an samu alfaqarat kenan da an tashi daga wannan fakara wannan digo sai a tashi akan wannan daga wannan wato kamar digo digo na kashin mutu wato wannan dan tudu tudu da akwai ga gadon bayan mutum to kalma ta musulmi da imani da mumini sai wadansu sun kace in an ce mumini wanda da zuciyarsa ne ya an ce musulmi in an hada su fa ba in an rarraba ba wanda ya bayyana yayi imani shi yasa zo a cikin suratu al-hujurat قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا لا ربا ومكة قل ربا قوي عفوا سنت من إيماني قل لم تؤمنوا كتب كل إيماني ولكن قولوا أسلمنا كتب كل مسلمتا to kina kaga wannan nuna cewa akwai bambanci tsakankanin su in dai an hada su to sai malamai suke cewa shi musulunci shine ka bayyana abu a zahiri shi kuma imani abin da ya shahi zuciya shi ya zo cikin cikin hadisi na sahihi muslim na sayyidina umar radiyallahu anhu da aka tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam jibril da ya tambaye shi da yazo cikin sura ta dan adam cewa fa akhbirni anil islam ka bani labarin musulunci sai ba shi labarin musulunci an tashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimu as-salata wa tu'ti az-zakata wa tasuma ramadan wa tahajja al-bayta in istata'ta ilayhi sabila amma da yazo cikin imani fa akhbirni anil iman fa qala al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa sharrihi kaga ya bambanta mishi su to amma ana idan muka duba ita kalmar shahada ai ita ma imani ce to me yasa an kasa ta cikin musulunci sai malamai suka ce a'a anan lalle musulunci shine abinda a zahiri saboda kalmar shahada in an faɗe ta a zahiri ba a da tabbacin ta kai a zuciya shi yasa kenan dai in an hada musulunci da imani musulunci yana nufin zahirin abinda an ka faɗa da kuma sallah da sauran abubuwa amma batinin kuma in an yi don Allah da imani kuma wannan shine yake da alaka da imani wannan ana kawo shi ne saboda bambantawa tsakankanin kalmomi kada ɗalibin ilimi ya zo ya iske kalmomi bai san bambancin su ba kuma bai san dalilin da yasa ko aka hada ko aka rarrabe ba ya je ya bada wani abu ya ce an saba maka ta an saba maka ta ba tare da yayi dogon bincike ba kuma ya kawo dalilai waɗanda za a iya wato tabbatar da su ba mas'alar mu ta gaba sai mas'ala ta 885 malam yace fa in kila idan aka ce kai fa qala ta'ala ya aka Allah ce ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bai zama ba uba daga dai mahaifi ne kinan daga cikin ɗaya daga cikin mazajenku suratul ahzab ma annahu tare da cewa shi kana aban ya kasance da tahir ga ɗansa at-tahir wa tayyib da kuma at-tayyib wal qasim da qasim wa ibrahim da ibrahim alaihi salam wannan tayyib kin sai an bincika ba mu sani ba dai inda aka samu shi ina fata an fince ni almuhimmu dai yana da dai ya'ya mazaji to amma a tsayyib ban sani ba dai ni ban san wani ɗana manzo sallallahu alaihi wasallam da ake kira a tsayyib ya ce kulna za mu ce qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu ta'ala min rijalikum suratul ahzab aya ta 40 yukhrijuhum min hukmin nafi abinda zai fitar da mu'minai daga korewa da an kai min wajhaini ta fuska biyu ahaduhuma su ƴaƴan nashi kenan abin da yasa za a fitar da su yukhrijuhum ahaduhuma abu na farko wanda yasa an ka fitar da su annahum lam yablughu mablagha rijali ai su ba su kai mazaje ba bal matu sibyanan sun mutu suna kananan yara jam'i na as-sabiyyu wasani na biyu annahu adafa ar-rijali ilayhim abin da yasa an ka fitar da su saboda ya danganta maza zuwa gare su wa hum kanu rijaluhu su mazaje ne na mashi manzo tunda ƴaƴansa ne la rijaluhum ba mazajen su ba ina fata an fahimce ni ko kuma abinda mun ka kawo a cikin wato mas'ala ta 145 a cikin littafin wato daf'u ihamil ittirab shi ma da yace abinda yasa an ka tabbatar da cewa shi uba ne a waccan qira'a shadda ta ubay bin ka'ab wa huwa abul lahum kuma da bidayatul iltizam da an ka ce matan mumin matansa sallallahu alaihi wa alihi wasallam iyaye ne muminai nan ana nufin wato kasancewa shi uba ne wato na addini amma nan kuma da an ka ce ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum ana nufin uba wato na tsatsau kenan kenan sai zamanto an bambanta tsakankanin su su kuma wannan baba ne na tsatsau su kuma buskai rijal ba shi yasa sai aka fitar da su kamar yadda shi mai as'ilatul qur'anil majid wa ajubatuha ya fada mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 886 malam yace fa in qila idan anka ce kaifa qala ta'ala ya akai Allah yace wa khataman nabiyyin inda Allah ce ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin kamar yadda asim ya karanta khatama yayyima ta'un wato fatha kenan sauran kuma sun karanta khatima duk da yake shi na nafi ya karanta khatima amma ya kawo annabiyina akawo akwai alhamza shine cikamakon annabawa wa isa alaihi salam shi ko annabi isa annabi isa alaihi salam yanzilu ba'dahu zai sabka ai bayan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam a aqidata ahli sunna sabanin sauran wato alfiraq wanda suke cewa annabi Isa ya mutu wa huwa nabiyyun kuma shi annabi Isa annabi ne kuma ma ban ma manzo ne bari mu kara mu ce rasulun kuma yace qulna abinda zamu ce ma'ana kaunihi abinda ake nufi da kasancewa manzo sallallahu alaihi wa sallam khatiman nabiyyin ko khataman nabiyyin a kira'o'in da sun ka tabbata annahu la yutanabba'u la yatanabba'u ahadun ba'dahu ba za a taɓa turo wani annabi ba bayansa wa isa shi ko annabi isa mimman nubbi a qablahu yana daga cikin waɗanda waɗanda suka samu annabta kafin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da manzanci wa hina yanziru lokacin da annabi isa zai sabka yanziru zai sabka amilan mai aiki bi shari'ati muhammadin sallallahu alaihi wasallam da shari'a ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam musalliyan ila qiblatihi zai yi sallah zuwa ga alqiblarsa ka annahu ba'du wato ka annahu ba'da ummatihi ka ce dai kamar sashi ne daga cikin al'ummarsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ke sai zamanto babu wani annabi wanda zai bayan sa shi yasa ce la nabiyya ba'di duk wanda sun kai iddiayan annabta kamar su ce akwai wani annabi da zai zo Ahmad wai shine wato annabi bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Ahmad ba sunan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ba wannan soki gurutsu ne kuma wato wanda duk yarda da wannan akida ya yarda da kafirci karara dan haka ya kamata musulmi su yi hatara da wannan wato akida shi yasa bai ce la nabiyya bai ce la rasula ba domin shi manzo annabi yana iya aiki da shari'a wani manzo kamar yadda Allah ya bada labarin annabawa da dama sun yi aiki da shari'a a taura inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu lil ladina hadu kaga yahkumu biha waɗanda suke hukunci da attaura annabiyuna annabawa kenan annabi na iya aiki da shari'a wato wani manzo to shi yasa sai yasa sai ce la nabiyya bai ce la rasulu ba duk da yake rasulu yahi falala da nabi amma sai ce la nabiyya domin nan ana annabi maka ko annabi wanda zai zo ya aiki da shari'a ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bayan shi babu shi annabi Isa zai zo bayan shi amma kuma shi dama annabi ne kafin sa ya kamata mu fahimci wannan dan haka da kyau ɗan uwa musulmi a fahimci irin waɗannan mas'aloli kawai ya zo shi maka shubha ce wai khataman nabiyin ana fin khatam shine wato wato khatam wai abin nan zobi alhali kuma khatim sai sun kamata akwai khatim ismul fa'il shi kuma cika makon annabawa daga khatama ya cika abu ko khatama kamar stamp an riga an kare amma sai suka kiya su ce ai ana rufin zobin annabawa ne kawai annabawa shine karshen annabawa ba dan haka akwai wasu annabawa da za su bayyana wannan akida ce da ta yi muni kuma kafirci ce karara Allah kai mu tsari to yan uwa musulmi lokacin mu ya karatu nan ya kamata mu dakanta abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh